أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم أهؤلاء من الله عليهم من أم- من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم عليه سبحان ربك رب العزه اما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ من هذا المقدس وشرفك بنظرة تأتي من الزقين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da iko bi da hanawa wanda ya kaddara rayuwarmu zuwa wannan rana ta alhamis sha ɗaya ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da hudu mun sake dawo kan karatunmu wannan masallaci bai sada sai da albarka a idan wani lokaci bai tare da aiki da albarka kamar yadda yana zuwai sannan kuma alhamdulillah muna cikin sautin al'am Allah ya gaya mana iya irin abin da yake faruwa fada da majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tsakanin manzon Allah da mu'minai da tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mushrikai mushrikai sun zo ajiya mun tsaya a inda Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wala tadudu alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kada ka kora kada ka sallami mutanen nan da suka ba da kansu don Allah suna ambaton Allah safiya da yammaci domin neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala wannan bukata da kafirai suka ce bai kamata kana zama da talakawa ba bai kamata kana zama da wato ainihin waɗanda suke masu tsoron riguna ba in har za ka zauna da su na farko dai su kunna da kore su maza Allah ya ce ba za ka kore su ba na biyu kuma suka ce to idan har ba za ka kore su ba to ai majalisa biyu ma'ana a bambanta mana lokaci a sa musu lokacinsu mu ma sai a sa mana lokacinmu ana sa musu lokaci da za su riƙa zuwa da lokacin da za mu riƙa zuwa amma mun fara zuwa idan muka zo ka gama ganawa da mu dole lokacin da su talakawa suka zo shikenan mu sai mu karkada kayan mu fi sai mu barka da su tun da kanki ba za ka koye su ba to sai dina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yana kan bakansa amma sai dina umaru saboda kwaɗayin wayannan mutane su musulunta sai ce ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama a da wannan mataki na biyu ma tunda kamar ba matsala ce sosai ba a rika zama da su in ya so idan talakawan sahabbai su zo shikenan su sai masu kuɗi su tafi sai talakawa su zama da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a yana shirin haka sai ce ki kira wa'annan masu kuɗi ce to ya yarda suka ce to kar a canza mana magana ina ne rubutunka a zo a yi abin a rubuce kada mu zo mu wasu ce san da abin ba ka ga dai ko a baya can su larabawa da suke da kokarin dokumenti ba irin zamanin mu na yau ba ma'ana komai da za a yi to ya zama an yi shi a rubuce an kira sai dina ali karamallah wajahu wanda shi yake wannan rubutu za a yi rubutu sai gashi wannan umarni na Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana ce a ya rasu da makar ai haka ma min hisabika alaihi ma alaika min hisabihi min shay wa la min hisabika alaihi min shay da su wayannan kafirai mushrikai da wayannan mu'mini ya rasulullah ba fa kai zaka mutu hisabi ba kai ma kuma ba kai zaka yi kanka hisabi ba da haka ya rasulullah kada ka kore su idan ka kore su za a samu damuwa za ka shiga hakkin su wanda kuma Allah zai tambaye ka kai sannan su kuma incan ba dole ne don ka kori wayannan sarka da kake da tare da su su za su ainihin miƙa maka wuya ba malamai suke cewa kamar da ya zo a hadisi imam al-bayhaqi shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yarda da shawarar sayyidina Umar ne saboda wani abu da ake kira a larabci shi ne mudarati ma'ana kokarin yunkurin tafiya da kowa a matsayin kana babban kana shugaba to za ka iya yunkurinka kowa sai ka rika bin sa daidai halinsa ko da wato halinsa bai da kyau to ka lallaba shi akan wannan halin nasa da fatan cewa kila idan a yadda da kai kuka zauna tare a hankali a hankali zaka zaka canja masa halin saboda ya dau akan wannan halin ne saboda ba kwa tare da shi sannan kuma a yanzu idan ba ya dawo kusa da kai ba ba ka da damar da za ka yi yunkurin ka gyara masa wannan hali a nan muka tsaya yau kuma za mu ɗora kuma abin da za mu ɗora yana da alaƙa da inda muka tsaya ɗin Allah ya kuwa zalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin li yaqulu a haula'i man lallahu alayhi min bayni Allah ya ce wa zalika kamar haka ne fatanna ba'dahum bi ba'dhin muka jarrabi sashi su da sashi ana inna Allah tabaraka wa ta'ala bayana bainal huzuri shi Allah madaukakin sarki ya bambanta rabo kowa da irin rabon sa yawa faja'ala sharifan wa bi'an wa ganiyan faqira Allah ya sanya wasu manyan mutane ne madaukaka Allah ya sanya wasu kuma kashi da biyu wa bi'an wani daukaka ne wannan mulki da daukakar da Allah ya ba su jarabawa ce sannan wanda ya zama ba da mulki ba talaka na bayan fage na bayan waya wanda yake ganin shi ba kowa bane to shi ma wannan jarrabawa ce Allah ya masa sannan haka wanda yake mai kudi jarrabawa ce wanda yake talaka ma jarrabawa ce Allah ya ci fitnatu kuti nabiha ba'dhum ala ba'd jarrabawa ce da aka wato jarrabi shashi shi da sashi الشريف والغني إذا شكر الله تبارك وتعالى شيخ يتي shugaba babban mutum da mawadaci kaga ai kamar su ne suke cikin ni'ima ko ma'ana wanda ya zama shi shugaba ne ko yana da kuɗi ko bai da kuɗi ana girmama shi saboda shugabancinsa da kuma wanda yake da kuɗi ko yana da shugabanci ko bai shugabanci din da yana da kuɗi hannunsa za a girma shi saboda kuɗinsa wayannan mutum bi idan shakarullaha tabaraka wa ta'ala idan suka yi wa Allah godiya ta shiko ma'ana suka gode wa Allah daga kansu suka yi aiki da shugabancin nan nasu wurin kyautata wa jama'a suka yi aiki da ainihin dukiyar nan ta su wurin taimaka wa jama'a wato wa tawada'u lil fakiri kuma suka yi tawadu'u suka kaskantar da kai ga talaka gane cewa talakan nan wanda bai da mabukaci wanda bai da shi wal wabi da ainihin wanda bai da mulki suka dauke su cewa lalle su ma suna da wata kima da daraja saboda su yan adam ne to kana zalika shukran minhum wannan godiya sakamakon su zai kasance a gare su don Allah zai ƙara musu ƙa'idar Allah ce da in shakartum la azidan lakum idan kuka gode mini da baku ni'ima kuka gode mini zan ƙara muku sani ba ƙarfi bane ba dabara bane idan ana magana mulki ne cikin talakawan nan a cikin wato mabiyan nan da ba su da mulki akwai wani kakarwa ya ma mai mulkin ƙarfi sannan idan a cikin masu kuɗin nan wato da Allah ya bawa kuɗi in aka duba wani talaka daga cikin talakawa da ba su samu kuɗi ba inda ƙarfi ke ba da kuɗi to da wani mai kuɗi kan bai zai zama mai kuɗi ba idan a cikin sa bai bai bai kaman ƙarfi ba amma akwai Allah ya bashi dukiya haka wannan kuma gashi da ƙarfi Allah ya aje shi bai da dukiya amma sani ba to sun ci jarabawa kenan idan suka gode da cin nimar Allah suka gane cewa ba ƙarfi su bane la haula wala quwwata illa billah ba wayo su bane ba dabarar su bane ba karfin su bane Allah ya ba su mulki ba karfin su bane Allah ya ba su dukiya a amma wai za ta kabbaru idan suka yi girman kai wa zarabu suka yi talaifi wato wa harramu akai wa harramu ala miskina suka ainihin hana talaka waqad baqaru fi madalla hakika sun yi wa nimar Allah karance da haka wal wadi wal fakiru wannan kuma kaga nan kuma za su gani Allah subhanahu wa ta'ala tunda ya ce a gode in ka ji godewa kuma fa to an san abin da zai biyo baya Allah subhanahu wa ta'ala yana so a gode in aka gode zai kara in kuma a gode ba kaga za a rasa ba za a samu kari ba kuma za a rasa to abin da ake ƙara jan hankali ko shi wuce cewa wal wazi wal faqir shi ko wanda yake kaskantacce da kuma talaka idza hasada fa ma shakara idan suka zama suna hasada da mai dukiya suna hasada da mai mulki to ba su gode wa Allah subhanahu wataala akan yin su talakawa ba ba su gode wa Allah subhanahu wataala akan yin su ainihin marasa mulki ba amma wa in sabara fa kar shakara amma idan suka yi hakuri to hakika sun gode wa Allah kan shakara ni masallahi ta'ala sun gode wa Allah madaukakin sai annasu ganiyum shakirun aw faqirun salim ki to da ba mutane ne a ba sa wuce kashi biyu ko hudun nan da yadda aka faɗa wato akwai ganiyum shakirun mawadaci ne gode wa Allah akan abin da Allah ya bashi na wadata aw faqirun salim ko kuma ainihin wato mabukaci amma Allah ya hakuri ya gane cewa Allah ke badawa kuma Allah ba ya hana shi dan baya son sa bane a'a haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara yake so ya dace a tana ittalafu fi ayyi ma afdalu malamai sun yi ta sabani eh nan ma da za mu ainihin tattauna da juna dole za mu yi ta sabani akan haka to ba ba kan mu aka fara ba malamai sun yi ta sabani ayyu ma afdalu waye ne babba waye ne mafi daraja ila shehu yace wasu kace algani shaka wanda yafi girma babba a wurin Allah shine mawadaci mai godewa Allah ga wadata ga godiya kaga ya samu jannatun jannatun kenan ma'ana anan duniya ita mai kyau ya sha mai kyau ya zauna a wuri mai kyau ya hau manya manyan ababen hawa masu kyau ya wuri mata irin yadda yake so sannan kuma ya gama shan ni'imar ta nan duniya saboda godiyar da yawa Allah ya je lahira kuma ya samu aljanna wasu malamai suka ce wannan ya yi ko dai ni ma dai na buwa shawara wannan gaskiya eh wannan din ya yi ni ma dai abu na daga wannan ne na ɗayan ba za a ce na biyun ba yawa amma shehu ya ce wakila wasu ma suka ce alfajiru sabir a samu talaka mai haƙuri ne ma'ana shi ne mai narun jannatin kenan ko a nan duniya dai zai ta karɓan kebura ne kuke cewa ko ce muna ne yawa kuna ke bai ta wahala ta wala amma yana ta haƙuri ya miƙa lamarinsa ga Allah ya gama shan wahala a nan sai je can lahira kuma ya samu aljanna saboda ya ya riga da ya yi haƙuri ya ba masa wannan wannan kan ba masa ya kuma za ku gaskata ni ba wai dan iya tunani na ba idan ka jirin dalilan da aka bayar din akwai wata hikima ma na fara gabatar da shi an daga ni shakir a cewa to mai godiya mawadaci ko mai godewa Allah akan ainihin wato al-faqih al-sabir ma'ana talaka ne hakuri yace shehu yace tali anna rasul sallallahu alaihi wa sallama duk wa fadi falalafa yace saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ah ursila ilayhi fuqara min al-muslimin wato talakawa daga cikin musulmai sun zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka kawo kuka da ƙara da ainihin kokawa suka ce zahaba ikwanuna al-aghniya bi jami'il khairati anna mu fa yan uwan masu kuɗi duk sun tafi da alkhairai sun bar mu duk alheri ne kamata a tafi da shi sun tafi da shi sun bar mu annabi yace to da aka yi aka ya kaskiyan sai sahabban nan suka ce salluna kama na salli wannan masu kuɗi suna sallah yadda muke sallah kaga sallah ba ka renin da muke nan kowa samu ladan sallah wai su muna kama na sumu suna azumi kamar da muke azumi kaga nan ma dai duk an zama ikon kenan an zama daya wai hujjuna kama na hujju suna yin haji kamar da muke yin haji sannan na hudu wai jahiduna kama na jahidu suna yin jihadi domin tabbatar da kalmar Allah mu ma muna zuwa jihadi amma inda suka wuce mu wai tasaddaquna min fadli amwalihim suna ainihin yin sadaka da rarar dukiyarsu wai atiquna riqaba suna ainihin yanta wuya suna yanta bayi ba mu da kudin da zamu yanta bawa saboda in ka yanta bawa Allah zai rubuta maka da kowace gaba da take bikin sa gaba 360 din nan Allah zai rubuta maka kikkiawa ko za a ci gaba da rubuta maka kikkiawa har zuwa mutuwa ta ko mutuwa ونحن ليس عندنا شيء مو بابو da komai قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم tabbata gare shi to kun ga mudarati da muka yi magana da shi shi annabi yana yi tafiya da kowa yanzu ba talaka sun kawo kukan su ba to za a share musu hawaye yadda yayi kudi ya kawo kukan sa shi ma za a share masa hawaye sai manzo Allah ya ce a share hawayen ku daina kuka abshiru ina muku albishir fa inna lillahi manzilatan fil janna lalle Allah yana da wani matsayi da ya ajiye a aljanna mai kanu ko manzilatan wani masauki a aljanna matsayi masauki ne da ake ajiye shi aka sa masa wani matsayi na musamman mai kunu fiha illa nabiyyun fajirun aw shahidun fajirun aw mu'minun fajirun akwai wani bene na alfarma na musamman a ajiye shi a aljanna amma ga mutum uku ko ba ne zama a cikin wannan bayanin sai mutum nabiyun fakiru annabi talaka ka san annaba amma akwai talaka eh annabi ne kuma talaka sulus to wannan yana cikin wannan bayanin au shahidun fakiru ko wanda ya shahada amma shi ma talaka ne au mu'minun fakiru ko kuma mu'mini shi ma talaka kaga hankalin da fara kwanciya ke mana ba mura nan ba amura wa innal fuqara kuma annabi saki ga musu lalle su talakawa wadanda ba su da shi din nan yarkuluna aljannata qabla al-aghniya za su riga masu kudi shiga aljanna bi kamsi mi'ati amin wato da shekara 100 talaka a nan duniya sai ya shiga aljanna da shekara 500 wato nisfa yawmi min ayyami al-akhirah rabin yini daga daga ainihin yini na lahira masu kudi suna kan wajen su kana shigo ba ai kowa kun ga abinda Allah ya muku abin mai dadi ne tunda aljanna tunda dai anan suka muku kure ne to kuma a can za ku more shekara 500 kuna cikin aljanna kafin masu kudi su shigo kaga an yayyafa wannan ruwa sai kuma ka sake wata ruwa manzo Allah sai ce kuma kudu ga wani ma sai zan ba ku in ba ku da kudi da za ku sadaka da shi ga addu'a za ku sadaka da ita ku kudu ku rika cewa subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في سوانا تسبيه من قال هذا منكم duk wanda ya faɗi wannan sau ɗaya a cikin kuma yadda na faɗa sau biyun nan ba sau ɗaya a cikin ya faɗi wannan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar duk wanda ya faɗi wannan a cikin ku in tasaddaq ahadun misla jabal uhud zahaban malahi kan abi a masu kudin nan inda za a samu mai kudin da kudin sa yawan kudin sa ya ci girman dutsen uhud ya dauki dukiyarsa kaman girman dutsen uhud ya bayar wannan ladan abun da ya bayar na wannan dukiyar tasa bai kai ladan wannan tasbihin ba subhanallah kaji ba ladan wannan dukiyar da ya dauka ya baya bai kai ladan wannan tasbihin kaga shi ma Allah ba sa zubi mai rashi aba wa farihu suka yi tamurna eh suka yi tamurna wa zahabu bi kadhi wa saru yadhkuruna hada suka koma suka yi ta wannan zikiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar da gari ya waye wa gadar rajau ilayhi da gari ya kuma suka dawo arka ba ya dawo ke da suka ce al-aghniya'u lamma balagahum malaki malak qanta alana zakaruhu ma masu kudin nan ba da suke ta zargar nan da muke cewa su mutu mutu zargar nan su ma da suke ji abin nan da ka gaya mana ya rasulullah na tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahi ko suna suna ta faɗa eh suna ta faɗa sun yi lokaci ba eh saboda bai ku yana da kusan abincinsa tutur ne ma'ana ba wai sai da safe ne za a nemo abincin safe da rana za a nemo abincin rana da yamma za a nemo abincin dare ba ko an gari ya waye ne za a nemo abincin wannan wuni ba adamun yana da shi a sai shi ya shi lokaci ba da zai zauna ya ta yi da tasbi ya ta zuba kaya kawai eh kamar da muka san wasu bayin Allah masu himma da yawa ba za ka ga irin tarbi mai dubun nan za ka ga masu zuciya sun ci mallaka akan talaka kuma talaka fa amma da wata fatata kai ba da duniya ba kai ba da lahira da yawa za ka sabu bayan Allah Allah in ka je ka ga sallaya ta huje saboda saboda sujada to sai gidajen masu kuɗi in kuka yanzu su suke da sallaya kuma suna sallah a kanta har ka ga sallaya ta huje shi talaka ba ruwan sa bai da ma sallaya sallah a gida sallar sa masallaci kawai ke ya ƙara gaba to kaga a sai kenan an yi mata mata ta kenan dan haka wannan wannan masu kuɗi sai suka ci gaba da wannan zikiri kaga su ma suna samu kenan annabi ya ce to yanzu kan magana ta kare to ni kuma anan anan na maka ne yasa na ce muku gara ka zama mai kuɗin da godiya akan ka zama talaka mai haƙuri sai manzo Allah ya ce to ai shi kenan sun riga da sun yi gaba da ku su ɗau dukiya su bayar sadaka Allah ya ba su lada sannan kuma su tasbihi din Allah subhanahu wataala kuma ya ba su lada kaga ai ni ba ni ko zalika fadlullahi yutihi man yasha babu zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan fadalar Allah ce yana ba da ita ga wanda yake to kaga mu ma da Allah sai mu kama mu dai kowanne dai a cikin mu kasan kuma wani lokaci ma da muka zo irin wannan zamani ba gane talaka da mai kuɗi da ne wani lokaci ake gane talaka da bai kudi ta riga ko amma yanzu wani za ku gan shi baya bai sa riga bare ka amma kuma fa ya fi kila wasu da suka sa rigan da yawa wasu kawai rigar aka wasu da ita to wasu rigar ko aka wasu da ita ba su da kudi wasu kuma a wato suna da kudi amma ba sa riga ba da haka ba za a gane ba da haka mu yi ta ambatan Allah mu yi ta ambatan Allah ka jire da mutum zai ba da sadaka wato girman sadaka ta ka ta kai girman dutsen uhudu to ya sani cewa ladan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya fi wannan lada wannan tasbihin ladan sa ya fi wannan kaga shi kenan baka da dalili da za a ce baka da abin da za ka yi sadaka da shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sadaqatin sadaqatun fi ramadan mafi alherin sadaka babu kamar yin sadaka a watan Ramadan sannan Imam Zuhri ya faɗi wata magana yake cewa kaga wannan tasbihin fa annabi ya ga musu ne a wajen Ramadan amma a Ramadan da zaka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar guda daya idan a wajen Ramadan za a baka lada daya to a cikin Ramadana lada dubu za a baka inji mamu lada dubu za a baka shi yasa abin yana bada mamaki kaga mutum ko dai baka da tarbi a wajen Ramadana ya kamata a Ramadana ka samu tarbin ka ba haba dan uwa kai abin nan da ake kira bonanza da yar gara ba sa gara ba sa kai ba za ka yi kokari ka tashi ko kai ma ka mora ba baka ganin wasu ba da an yi Ramadana da su ma da ba sa nan kai kana da tabbas badi da kai za a yi ka tsaya mana ka ci kasuwarka in ta zama ta ƙarshe shikenan baka yi asara ba in kuma bata zama ta ƙarshe ba shikenan sai kai ta tarawa kai ta tarawa kai ta tarawa dan baka san irin laifukan da ka tara ba ko tsakaninka da mutane ko tsakaninka da Allah in aka je wannan ladan naka zai maka amfani Allah ya babu yi sai Imam Zuhri yake cewa da kafi da kai tasbihi tasbihatan wahidatan fi ramadan bi alfi tasbihati ghayri Allah zai baka ladan tasbihi dubu ne wato in a wani lokacin ne ba na ramadan kaga da Allah ya kuma mu dage mu tai mu tai kana jin tafsiri kana ta tasbihan kana tai kana ta zikirin ka kana ta ambaton Allah subhanahu wataala Allah ya ce to haka nake jarabawa ne mutane ta shi hudun nan dai kamar yadda muka faɗa ana Allah yi wasu shugabanni yayi wasu masu kuɗi wannan kaga wanda suke cikin ni'ima kenan Allah ya ce wasu kawai yi su talakawa wasu kuma yi su waɗanda ba shugabanni ba to don haka kowa ana so yi ainihin tsaya iya matsayinsa Allah ya ce na yi haka ne li yaqulu domin su ce wato ashrafa wal ladina munkirina ah munkirina ma'ana masu talakawa da ma'ana shugabanni da masu da masu kuɗi fada suna masu jayayya cewa ma'ana suna musa wannan ni'ima ta Allah subhanahu wataala ba sa ganin shugabanci da dukiyar da Allah ya ba su a matsayin ni'ima za su rika kallon talakawa suna cewa ha'ula imanna Allahu alaihim min bayyina wannan mu ne ai ai wannan su ne Allah ya mana baiwa ai ne kare ana Allah ya fi son mu aka su kashi Allah ya ba mu ya hana Allah ya ba mu ya hana haula imanna Allahu alaihim min bayyina wa inna li Allah subhanahu wa ta'ala za ku rika cewa wai Allah ya yi musu baiwa a tsakanin mu har ma abinda Allah ya ba mu ya ba su ya shi abinda ya ba mu bil hidayati na shari'a ana so innan talakawan nan dai na masu kuɗin nan dai na jiya da suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da shugabannin nan su ne suke cewa a suna masu jayayya na cewa wannan dukiya da wannan mulki Allah ne ya ba su sannan kuma wannan shiriya da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita talakawan nan suka zama su kuma suna da ita a wato ta fi wannan dukiya din shi ne za su rika cewa yanzu a haula imanna Allah alaihim min bainina yanzu wayannan da ake cewa Allah ya musu bai wanda ya bina mu wayannan ne wayannan su ne ake cewa Allah ya ba ya ba su abin da ya bina Allah subhanahu wataala ya ce Rasulullah kai hakuri ka ce mu alayhi sallallahu alaihi wa sallam shakirin shin Allah ba shi ne mafi sani waɗanda suka gode masa ba ai bi shaki ya zauka yadihim ana waɗanda suka gode masa sai Allah subhanahu wataala ya shirye da su haka ne Allah shi ne wanda ya san bayinsa da suka gode masa mana duka masu kuɗin ba su zama iri ɗaya ba shugabannin ba su zama iri ɗaya ba an samu sun samu kuɗi sun samu shugabancin amma sun gode wa Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala kuma ya shiryar da su ya ba su shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya sai da dawo وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده من بعده
أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم Allah subhanahu wata'ala yace wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum tabarabbukum ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim kuma annahu ghafurur rahim yana yin bambanci riwaya Allah ya ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina idan dan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo maka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ana wa'annan talakawan nan dai da masu kuɗi suke tarar su da masu kuɗi suka rena su da masu kuɗi suke cewa ba za su zauna da su a majalisa dai da kai ba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama to ka ce fa qul salamun alaikum ki amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ku ka saba rabbukum ala nafsihi rahma Allah madaukakin sarki ya hukunta wa ubangijinku Allah ya hukunta wa kansa wato jin kai ya hukunta wa kansa rahma Allah subhanahu wataala ne rahman inna Allah tabaaraka wa ta'ala bashara hadhihi umma bi annahu kataba ala nafsihi rahma shi yake cewa annan ayar Allah ya yi wannan al'umma albishir cewa ya wajabta wa kansa tausaya mata wato zai tausaya wannan al'umma fiye da yadda ya tausaya wa kowace al'umma ya kulu yana cewa rahmati sabqat ghadabi wato rahmata tarin jayi tushira wannan hadisi ne na bukhari hadisi ne na Bukhari inna Allah lamma qada al-khalqa a yayin da Allah madaukakin sarki ya gama ainihin zuba yin halitta kataba indahu fawqa arshi ya rubuta wato a wurin sa a cikin birbitin al-arshi yace inna rahmati sabaqat ghadabi lalle rahmata ta riga yi fushina tausayina ya riga yi fushina dan haka ga ga abun kuma a zahiri annahu man amila minkum su'an bi jahalati lalle duk wanda ya aikata mummunan aiki daga cikin ku amma a rashin sani saboda da ba Allah ya ce walaysa alaikum junahun fi ma afati bi Allah ya ce ba ku da laifi cikin abin da ku yi ku kuskure walakin ma ta'ammadat qulubukum Allah ya ce zai kama ku ne wato da abin da kuka yi da gangar kaga annahu man amila minkum su'an bi jahalati lalle wanda ya aikata mummunan aiki a cikin ku amma a rashin sani in sakaba ma'asiyatan bi jahalatin al-jahalatu jahalatayn shi yake cewa jahilcin ma kashi biyu ne akwai jahalatu balala ka jahalatul kuffar akwai jahilcin bata ma'ana jahilci ne yazo hadu da bata duhu biyu ga duhun jahilci ga duhun bata eh wannan a wanda ya aikata irin wannan aiki lokacin da yake jahiliya da kuma jahiliya irin ta biyu ita ce wa jahalatu juhuliya wato jahalatul khawas kenan da jahilci kuma irin dai na jahilci ma'ana ila musulmi ne mu'mini ne ba kafiri bane ya ainihin game da jahilci shine jahilci na ke barkatu kenan dan haka sai shehu ke to har yanzu shi ma wannan jahilcin yana kasuwa kashi biyu akwai jahilun billahi wa huququ uluhiyyatihi wato mutum ya zama bai san Allah ba gashi dai da kan wata Allah ma bai san Allah ba saboda dole sai an ji an san Allah karka dauka idan ka tashi kana musulmi ana ta sallah da kai kullum kana kan hanyar masallaci ka san Allah a dole sai ka je ka ka dauki alqur'ani mai girma ka dauki hadisin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ka ji malamai an sanar da kai wane ne Allah akwai Allah akwai wato shi Allah yake akwai yadda ake sanin Allah a ilimi akwai yadda ake sanin Allah a hankali to kila kai ka san Allah a hankalcinka ne irin yanayin hankalin ka kawai haka kace sifanta Allah subhanahu wataala shi ko Allah ya ya girme hankalinka saboda shi ai masu hankali ba su sirke shi wai saboda kaifin hankalin su ba haka wannan kenan idan mutum ya zama bai san Allah bai san haƙoƙin uluhiyyar Allah kaɗai ta Allah ba na ainihin wannan lafazi na Allah ba wanda zai wajabta wa almujibu kuludu sahibi fil nar wanda irin rashin rashin sanin wannan ilimi ne yakan ainihin wajabta ma abokin su shiga wuta ya dawo mu kuma cikin wuta wal jahlu alladhi huwa ainul ma'rifa billah huwa al jahlu bi kulli dhati min haythu ma hi ma hiya hiya al mujib khuludu sahibi al janna sai kuma jahilci ne eh wannan jahilci shi ko wannan ba matsala bane ana kai jahilci na sanin yaya zafin Allah yake wannan kam dole ne ba wanda ya sani ba wanda ya sanya zafin Allah yake saboda a kaucewa a irin akidar nan ta mutanen da suke daukar Allah mutum ne wani wani saurayi ne bari yana ta ta bakwai kan al'arshi yana zaune a Allah ba haka bane Allah ya buga baraka wa kullum ma kai yana cewa ne saka mislihi shay'un in ka ce mutum ne to Allah ya ce shi babu wani abu kamar sa babu wani abin da yake gaba da shi subhanahu wata'ala kaga wannan jahilcin makasanya Allah yake ba kuma ma'ana a hakikanin sa a zatin sa wannan kuma jahilci ne mai amfani a shi kuma zai ainihin wadattawa ma'abocin su shiga aljanna da haka shi yasa shi wuce da Allah yake wa dan adam lokacin da aka bashi amana wa hawala al-insan innahu kana zaluman jahula raka ba ruwa da sama da ƙasa amana na ainihin wato tauhidin Allah su karbi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam su karbi addinin Allah suka tsaya ba za su iya ba dan adam shi ya karba saboda shi zaluman jahulan mai jahilkan kansa ne kuma mai jahilci ne anan jahilcin nan shi ne wannan jahilci ne biyu kenan jahilci ne sa shi a wuta shi ne jahilcin da zai sa bai san ainihin Allah a ilmance ba sannan da jahilcin da kuma shi daman dole mutum ya zama jahili a kansa bai san yadda zafin Allah subhanahu wa ta'ala yake shi wai ce fa idan man amila minkum su'an bi jahalatin duk wanda ya aikata mummunan aiki a cikin ku da rashin sani ko wancan rashin sani na kafirai ko kuma wancan rashin sani na jahilai ko kuma rashin sanin nan dai wanda ainihin baya cutarwa sun mataba sannan sai ya tuba min ba'dihi bayan nan ba da ba da amali bayan ya aikata wannan mummunan aiki din wa aslaha yakinsa ta wa aslaha amalu yakinsa ta aikin sa Allah ya ba inna Allah lalli Allah ghafurur lahu zai gafarta masa rahimun bihi kuma zai ainihin jikan sa haka wannan yake nuna mana cikin nan a kasaba ala nafsihi Allah ya wajabta wa kansa ya rubuta wa kansa cewa sai ya tausaya mana haka shi yasa idan ka yi laifi sai Allah subhanahu wataala ya ce a lallai ka tuba idan ka tuba Allah subhanahu wataala wato zai karbi tuban ka fa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum shehu yace har yanzu dai wannan aya tana nuna fifikon al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana ƙara nuna al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato al'umma ce yan aljanna tuma nan duniya ma kafin a je lahira da haka da Allah yake idan sahabban nan tarakawa suka zo kace salamun alaikum amince Allah ƙara tabbata a gare ku ita hada salamu wa tahiyyatu bainal muslimin fi ma bainahum fi dunya wannan sallama dai ita ce sallama da take wanzuwa a tsakanin musulmi tsakanin su a nan duniya wa bihi sallamu alaihim alaihim malaku idza dakhalu janna kuma da ita ce mala'iku za su yi musu sallama idan suka shiga aljanna yan aljanna mu kenan Allah ta muna cikin albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan shiga aljanna abinda za a ga yan aljanna salamun alaikum dimtum fadkhuluha khalidin amince Allah ƙara tabbata a gare ku kun ji daɗi kun dadada ku shiga wannan aljanna kuna masu wato a ma'ana kuna masu ainihin dawwama wannan sallama ita ce a mala'iku za su yi musu hatta yusallima alaihim rabbu saboda gata ayan aljanna bayan mala'iku sun musu wannan sallama ta salamun alaikum to Allah ma sai ya gaishe su ya ce salamun qawlan min rabbir rahim salamun amince Allah ƙara tabbata a gare ku sannan wannan kaulan min rabbir rahim magana ce kuma daga ubangijin ku mai jin kai din nan da aka kaga ya tsara jaddadawa kenan ka taba rabbukum ala nafsihi rahma ya wajabta wa kansa tausayawa da jin kai ga wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai sai ce mana magana yace ai dama awwalu ma awjada Allah tabaraka wa ta'ala al-qalam farko abinda Allah ya fara samarwa a bayan kasa wato shine al-qalam فقال له الله يتوى القلم إن اكتب ki rubutu na da kalkalan sai alkalamin nan ya rubutu ya tambayi magana yace ma za a tuba Allah ne zan rubuta ala sai Allah ya ce uktub ma kana wa ma yakunu eh ka rubuta abinda za abinda ma kana abinda ya kasance wa ma yakunu da abinda zai kasance ila yawmin qiyama har zuwa ranar tashin qiyama fasara sai alkalami ya kama yaktub yana rubutu uktub Allah ya ce rubuta uktub nuhu alaihi salam rubuta annabi nuhu alaihi salam inni sa'ursiluhu ila qaumi zan aiko shi zuwa ga mutanensa kamar da Allah ya ga mana inna sallallahu alaihi ila qaumi mu aiko annabi nuhu zuwa ga mutanensa faman amana bi adkhal udkhilu adkhaltu aljanna duk wanda ya imani da annabi nuhu zan shiga da shi aljanna wa man kafara bi udkhilu adkhaltu an-nar duk wanda kuma ya kafirce annabi nuhu zan sa shi a wuta kaji dokar mutanen annabi nuhu wanda ya imani da shi ya tafi aljanna wanda ya kafirce masa ya tafi wuta alƙalami ya zama wanda rubutu aka yi zamanin annabi Allah ya saki sauran alƙalami uktub irbutu alƙalami ya ce me zan rubuta Allah ya ce rubuta Ibrahim kazalika shi ma annabi Ibrahim haka ne ana duk wanda ya imani tafi aljanna wanda ya kafirce wa annabi Ibrahim ya tafi wuta alƙalami Allah ya ce ma rubuta ke me zan rubuta ya ce Musa kazalika annabi Musa ma haka za a yi Isa ma kazalika annabi Isa ma haka za a yi Oktob rubuta sai aka iso bai babban gayya sai da na Rasulullah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rubuta wa kataba sai rubuta Muhammadan sallallahu alaihi wasallam arsul ursiluhu ila ummati zan aiko shi zuwa ga al'ummarsa faman amana bihi adkhaltuhu aljanna duk wanda imani da manzo Allah zai shigar da shi aljanna wa man kafara bihi wanda ya kafirce masa alkalami sai ya rubuta alƙalami sai ya rude na tsakal jalilu sai Allah ya masa magana eh tajab ya kada kai la dai kai la dai ba irin wancan bane ba kazalika bane ba irin wancan bane ba yadda kai wancan bane tajab eh kai la dai hadal hadith wannan fa masoyina ne farta'ada alqalamu alqalami sai ya kama karkar hatta shakka sai da tsagi to daga na ka samu tsago alƙalami la mu mugadda sai zama har gaba da gobe alƙalami in ka gama faidiya baka tsaga zai rubutu ba ya ga Allah ta da ne Muhammad a ranar ya tsage ya ila ya rubutu amma da ya gagara ladabi ga hadar sayyidina rasulullah aka daka matsawa to anan anan dole sai tsage yawa sai zama har gaba da gobe alƙalami in ana so ya rubutu to sai an tsaga shi shikenan a fasara la yaktubu illa idha shaqqa shi yi haka alkalami ya zama idan baya saki rubutu sai an yi tsaga fa qala sidak yace ma za su yanzu ko me zan rubuta Allah tunda karatu na ya gare Allah ya ce uktub ka rubuta ummatu muhammadin al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan ummatun muzlibatun wa ana rabbul ghafur al'umma ce mai yawan sabon Allah wallahi duk wani sabo da ka sani wata al'umma ta yi a baya Allah ya kibe ta an dau mataki akan ta ana yin sarkin wannan al'umma kai ne ba shi ma ana yi amma Allah ya ce ka rubuta al'umma ce mai zunubi amma wa ana rabbun ghafur ni kuma ubangiji ne mai gafara ma dama za su nemi gafara ni kuma zan gafarta musu wa rahmati sabaqat fihim saboda tausayina sabaqat fihim ghadabi tausayina a cikin su ya rinjaye kushina ba na fushi da su alhamdulillah shehu da kansa yace alhamdulillah gode wa Allah da Allah ya mana irin wannan baibaiwa mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kataba ala nafsihi rahmah Allah ya wajabta wa kansa tausayi ya tausaya mana mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan kenan Allah yace wa kadhalika al-tafsirul ayat وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين Allah ya ce wa kazalika kamar haka ne ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama nufassilu al-ayati muke bayyana ayoyi wato muke bayyana sabilal mujrimin ma'ana wato hanyar masu laifi ma'ana waɗanda suka saba ma Allah subhanahu wata'ala domin a kusance su Allah ya kan bayyana hanyar mutanen kirki ya bayyana hanyar mutanen banza domin ka nisanci hanyar mutanen banza ka ainihin ɗauki hanyar mutanen ke al'ayatu anan malamin suka ce alƙur'anu wato shine alƙur'ani mai girma Allah yake bayyana ainihin matsayin dukkan al'ummatai to kaga wayannan kafirai na Makka fa gaban su duk aka yi irin wannan albishir din amma kuma Allah bai kaddara za su samu daman su shiga irin wannan rahmaniya da Allah ya zuba cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulli ne قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين سورة الأغاني سورة التنجيل إذا حكى الله يجي كما قال الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله tun da ka gaya musu wannan ba su gane ba kul ka gaya musu ya rasu inni nuhidni kam an hana ni an abudu alladhina tad'una wato in bauta wa abun nan da kuke bauta wa min dunillahi koma bayan Allah ni kam bazan bauta wa wannan gumaka da kuke bauta wa koma bayan Allah kul la tadu ahwaakum ka gaya musu ni fa bazan ji son zuciyanku ba wurin bauta wa innan gumaka ko son zuciyanku na cewa dole majalisa ta ta zama majalisa biyu majalisar masu kuɗi da shugabanni da majalisar talakawa da waɗanda ba kuma shugabanni ba da haka ba zan bi wannan soyayyen zukatan naku ba aiko idan na haka kabdalar fi idan ni fa aida na ba in dai hannabi son zuciyanku wa ma ana minal mufsidin da ni din ba zan zama daga cikin waɗanda suke shiryayyu ba balle ma har in shiryar da wasu in dai ma dama ra'ayinku kawai zan riƙa bi a matsayinku na waɗanda suke cikin duhu kul inni ala bayyinati قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين Allah ya ce kun ka ga musu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka ayi wannan sura take kuma kul kul kul ka ga musu ya Rasulullah ka ga musu ya Rasulullah inni ala bayyinatin min rabbi ni fa ina kan hujja daga ubangiji na ina kan bayani gamsashe daga ubangiji na abinda nake kai ni na san shi amma abin da kai cewa kazzabtum bi ko kuma kun gare da shi kun ce ba ku yarda da wannan abun ba ma'ana ba ku yarda da abin da nazo da shi daga wurin ubangiji na ba sai kuka ainihin yi wa Allah subhanahu wata'ala tarayya to kuma har kuke cewa wato yasta'jiluna bil azabi ya rasulullah suna gaggauta maka azaba suna cewa zo musu da azaba wa kulul mata hada alwadi in kuntum sadiqina ko Allah yake cewa to ka ga musu ma indi ba tastajilu nabi abun nan da kuke ta gaggawan zuwan ka na azaba da na tashin alkiyama ai ni ma ni ma ba hannu na yake salu ai salu sun tambayi manzo Allah an yunzila azaba ajilan wai ya sauko musu da azaba cikin gaggawa azaba sai manzo Allah ya amsa musu ma indi ma tastajilu nabi ni abin nan da kuke gaggawa da shi na azo muku da shi na azaba ai ba hannuna cikin waɗanda suka yi da wannan ganganci akwai asul luwa'i da yake ta Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i ayi shi na da azabin ayi wai irin wani wannan aikan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske ne wai Allah fa amdir alaina hijarata min as-sama Allah kama da ruwan duwatsu wanda daga sama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin kina bi azabin alim ko ka mana azaba ka zo mana da azaba mai radadi da haka anan manzo Allah yayi tawazu ne Allah ya ce ga musu ma inni ma tasajilu nabi amma a can Allah ya ga mana dalili Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'adhibuhum wa yasfihi sai Allah bai dai musu azaba ma muddin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana cikin wa ma kana Allah mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun Allah bai dai musu azaba ba kuma koda bayan baka cikin su muddin suna istighfari haka su ba su gane da garin ba ko san kai ne rufin asirin su ba ai da ba sai sun ci azaba ta zo ba iya kafircewa da suka yi kadai yadda suka ji labarin al'ummatan baya sun kafirce azaba ta zo haka da azaba za ta zo musu amma kasancewa kana tsakanin su shi yasa wannan azabar ba ta zo ba amma dai ka ga musu mai dima ta sajiru nabi wannan abin da kuke gaggauta dai da shi zo da shi na azaba ba hannu na yake ba ina hukmu illa lillah hukunci duka yana wurin Allah ne subhanahu wataala ya qassul haqqa wa huwa khairul fasilin shi Allah shine yake faɗan zance na gaskiya kuma shine mafi alkhairi masu hukunci shine zai hukunta tsakanin waɗanda suka bi gaskiya suka bi shirye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma waɗanda suka kangare suka ki bi shirye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka abin da kana Allah ne ba na wani ne ba amma dai ka ga qul قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to ka ga musu ka musu barazana ka ce musu kul ka ga musu law anna indi ma tastajilu lahi da ce abinda kuke neman gaggawan nan da shi a wuri na yake ai da kudai al'amuru da al'amari ya gare ba ai da an yi ta tsakani kawai da kudai al'amuru bai ni bai da ku da al'amari ya gare tsakani na ni da ku da an yi ta tsakari yawa ai bi an uajjilahu lakum kawai da shi kenan sai in gaggauto muku shi ba kuma a ta gaggauto muku shi ba wa asriha yahuta walakinahu indallah sai da abun yana wurin Allah ya sai da yake nan da zai turo azabar kawai ta zo da yawa amma wallahu alim bizalim Allah shi ne mafi sani da zalimai amma duk da haka dai sai zina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama wani lokaci in tura ta kai bango ya kan dan ara akan turo azabar dan kada kamar yadda mutanen Makka lokacin da suka maza masa Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu addu'a ya ce ya Allah ka kama su da shekaru na yunwa kamar yadda ainihin ka kama mutane annabi Yusuf to haka aka yi ce da aka shekara bakwai a makka ba a shuka shuka ta tsiro suka sha wahala sai su suka zo sai ta roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa a kawo musu dauki sannan mun san irin yadda yake yi ga ɗaiɗaikun mutane yadda muka ba da labarin Kutaiba ko Kutaiba a bin Abila ɗaya daga cikin surakanansa da ya auri yarsa na na ummu kulsum na na ummu kulsum a kuma ya zama bai musulunta ba sai Allah ya sauko da tabbar yada daman shi Utba da Utaiba su ne suka auri na na Zainab da Ummu Kulsum ma'ana shi kuma sai na Uthman ya auri na na Ruqayya to a lokacin da manzo Allah ya fara kira zuwa ga Allah ba a raba tsakanin auren wato Zainab da ainihin na na Ummu Kulsum da mazajinsu ba duk da mazajinsu ba su musulunta ba amma daga baya Allah subhanahu wataala ya ce a bai taba yiwa ya zama miji kafiri mace musulma ba tunda ayyan manzo Allah musulmai ne mazajin su kafirai ne dole mazajin su take su kuma a ga tabare da ta sauka an zargi baban su an zargi maman su kaga suka duk an taba su ke da an ce abi la habi masabba kuma an ce umra kaga dukan duk an taba su da haka abu na tin kira su yace to ku je ku sake annabi Muhammad yayan shikenan shi Utba ya sake ba ba rikici kawai ce Zainab ce daga gidanku na sallame shi kuma sai ba bayan ya sake ma sai ce wata ya zo ya manzo Allah rashin mutunci sai ya zo tofa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ai ko haka yazo bai dace ba ya yi yunkuri zai tofa yawun yawun sai ya dawo sai ya shafe jikinsa gaba ɗaya mulki majiki gaba ɗaya kamar yayi wanka da ruwa annabi sallallahu alaihi wasallama kar ka dauka baya fushi yana fushi shi ba sallallahu alaihi wasallam annabi juya yake Allahumma sallit alaihi kalba min kiralika ya Allah ka hada shi da kare daga cikin karnukanka da labari ya iso abokanan suka ce kawo ka gan shi nan baya magana amma in yi in yi magana ba ta tashi ya duk magana da ya faɗa ba ta tashi to sai zama ana yawon kasuwanci duk inda aka je za a yada zango in ɗaki ɗaya ne ma za a ce to shi ne zai kwana a ɗaki in kuma aka je wurin da ba gari ba ne ba ɗaki sai a ce to a sa shi ta tsakiyar ayayi ta yadda warkar wannan dabbar da manzo Allah ya ce za ta halaka shi din da zo ta halaka shi ai ko haka aka yi sai da suka sashi a tsakiyar ayarin Allah ya turo wani zaki yazo ya taka su duka aka daura musu baji su kai da baji kana da nishari ba Allah ya san ma zaki ya zo ya hau kansa kai a bari ma babacin ma suke wai ruwa a kowanne sai ce wa zakin me kawo ka ne ko juya ai jikin jikin kawai kowa cikin su zai yi ko dan dogani zai zai jira wa balle ya ci da cewa ya kamata ya ba wannan cikin kariya amma dai Allah ne ya rufa musu asiri sai bacci sai suka yi bacci yake da za ki zo ki jira ya ba ba wannan bane ki jira ya ba wannan bane sai dai zo har kansa shikenan ya gidi da baki kire ya raba kayan sa da jikinsa ya tsatsa da jikinsa duk ya jika su da jini kawai zakin ya tafi ki ma na masa kenan gari lawa da suka ce ba gashi nan sai da muka hana sai da muka ce masa kar ya je ya ga kar ya je mutumin nan walakancin da yake zai je masa gashi bai masa walakancin ba yayi asarar rayuwa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ai ni din kan da abun hannu na yake yadda kuka ce a gaggauta muku shi da da gaggauta muku shi saboda shi sai da Rasulullahi mai saukin hali eh shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba a alamarin in ka zo ka ya rasulullah ina son yi kaza sai annabi ce yayi je ka ai in wani da ya rasulullah ba haka za yi ba ai kaza annabi zai je shi ma dai yayi sallallahu alaihi wasallam eh haka Allah ya da sauki hari sallallahu alaihi wa alihi wasallam an je yaki aka rasa abinci sabai ce ba ruwa ba abinci ya zama sai sabai suka yanke shawara suka ce to rakumin wani da rakumin wani da rakumin wani da sun tuba da ka soke su mu samu nama mu samu ruwa saboda shi ka san rakumi yana da zabi ruwa akwai ruwa a jikin sa sosai yana ajiye ruwa a jikin sa da tsawon lokaci da aka yi haka in aka fere shi za a samu wannan matattarar ruwa za a samu ruwa da za a amfani da shi suka zo su ga manzo Allah manzo Allah ya ce ai ai haka ta sun ji ana gogari a nemo igiya a daure a daddaure a daddaure ka san ba haka kawai zaka zo ka tsira guri ba dole sai an masa da baibayi sosai na musamman an daure bakin sosai an daure wannan kafa da ta gaban don wannan inda za a tuka din ya fito a ciki ana wannan kokarin sai ga sai na umar ita me za ku yi ai mun gaba abincin ba ruwa kuma mun yi magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine annabi ce to muka ce masa za a sauke ra kuma a samu ruwa a samu nama sai ya ce mana ya yi shi ce muku ya ce ya ce shi ke na yana zuwa shi ya sa an gaba ta yara su lalla ni kuma na zo da shahara ne ce mai shahara ka ya ce abin nan da aka ce da zuwa a yi da ba su ba shi ya kamata a yi ba annabi ce ta kai kamata a yi sai abin da ya kamata a yi kowa ya lalubo me ya rage na ɗan sauran abinci a cikin kayansa a zo a samu wani babban tamfol a zo a zuba kowa ya dauko dan guntun ruwansa a samu wani babban mazubi sai a zo a zuba wannan ruwan ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ka zo ka sa hannun ka sa kai ka sa wannan abin da ka tara na abincin albarka zai ishe mu wannan ruwan kuma ya rasulullah shi ma ka sa masa albarka zai ishe mu annabi sai haka ma yayi Allah Allah wanda ne da ne mu yi wallahi zamani shugaba ya gane yaji yadda kake so haka za hakan kuma aka aka zo aka tara manzo Allah ya tabarruki kuma aka ci abinci ne kowa ba tare da an bata jiki da jini an sha wahalan bida an sha wahalan gaji an sha wuta a wurin nemo itace an gaba da ɗaya duk wannan wahalan ne yake duk babu su aka bukata ce ne shi yasa ai farkon mutane madina da basu gane shi ba suka zo ya rasulullah muna yi wa dabinan mu kibiri nabi ce to da kai da kai kanku yayi da dini Allah ya kaddara za su yayi za su sai suka daina yi sai da annabi ya ce ya faɗi haka shi ke da sai kuma jarraba ta shigo sai wannan shekara sai da bai nan ba su yaya ba saboda ta ji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun ce maka da bai nan mu ba sa yin ja'a ta musu shiri amma ka ce ba da in Allah ya sauko an yi kilin ko ba a kilin ba za su yaya kuma ga shi bana basu yi ba dabin ta ta ku ku ka san lamarin duniyan ku ni ne bana da lamarin duniyan ku kuje in ga dama ku yi kille in ga dama kar ku yi amma dai dai na san ba kille yake ba da yayin dabino ba Allah yake ba da yayin dabino haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sauki ne ba ku yanga ba ku yanga ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ta zo ta kama hannunsa ta rika yawo da shi a Madina tana jin daɗi ana yau ga ka ganta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gama yawanta annabi zai ce sake ni ba a koda ba sai ta gama yawanta ya ishe ta ita da kanta da suke hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sai zai ci gaba da kujere ya taba gamawa da wata kuyangar ita kuma tana ta kuka to ya saba ya saba irin kuyangun da za su kama hannun sa ne sai ita tana ta kuka ce me yasa ne ta aike ni da aika ne kuma ya sallama amma kudi ya faɗi kuma na koma gida za a daka ni annabi ya ce a shi ke annabi sai laliba cikin aljihu sai dauko kudi nawa ne kudin aikin kaza ne sai dauko kudin sai ba sai ce ki kai mu kamar a hanyar sa na zuwa ne sai ya tafi ya je ugurin sai ya dawo kuma sai same tana tsawo ne tana kuka ba na baki kudin ba ta tsaya rasulullah kafin ka same ni ma kudin ya dade da faduwa ina da nema ina ta nema na dade yanzu abin da nake kira shine dade wannan da nayi na koma kuma za su daka ni ko na koma da kudin za su daka ni annabi yace to mu je ga gidan nawa sallallahu alaihi wasallam aka ci ana zuwa assalamu alaikum kaba mu dai manzo Allah sana an tara tsaya baya na mutanen gidan nan ga su ta wannan ku yangar ku ce ai dauka ake ta tin na ta ya haya amma dai ta samu su kuma ta ce in ta dawo za ku dake ta to shi ne na zo da roƙa mata da Allah kar ku dake ta ka ta Rasulullah sai ta dawo da kai kuma za a dake ta eh ta tsallake duka ya Rasulullah sai ta dawo tare da kai wala a daka ta ba to ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa inda hum fatihul ghaib wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين karshen wancan aya dai Allah ya ce mana wallahu alim bil zalimin Allah shine masani da azzalimai ma mata yu'azibuhum yukine ainihin Allah subhanahu wataala zai musu hukuma sai Allah ya ce kuma rasulullah a gaya musu gaskiya ta gaggawan ka bar musu da azaba ka gaya musu kana da Allah amma Allah nan wa indahu mafatihul ghaib a wurinsa wato taskoki da ainihin mabudan gaibu suke gaba daya wato fazailu aw turqil masrufi ila ilmi ana taskokin gaibu ko hanyar da za a iya samu gaibu ana abin da ya fake ga barin irin mutane ko sanin mutane ai a wurin Allah subhanahu wataala yake la ya'lamuha illa hu babu wanda ya santa sai shi ai la ya'lamu ghaiba illa Allah tabaaraka wataala shi ne ba wanda ya san gaibu cikakken sanin sanin gaibu sai Allah subhanahu wataala kuma wahiyar lati fi qawlihi ta'ala kuma ghaibun nan wahiyar kamsatun guda biyar ne allati fi qawlihi ta'ala wanda suke cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma taksubu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun karim wannan sune mafatihul ghaib sune mabudan ghaib shi yasa lokacin da Imam Malik yayi mafarkin mala'ikan mutuwa Imam Malik ya taɓa kwanciya da daddare na bacci sai ya farki mala'ikan mutuwa. Ya ga abu gashi nan da yake cewa ai kai ta na malakul maut ni ne mala'ikan mutuwa Imam Malik yace yawa kana jiki a ginnin ka ba. kan bake min umri yanzu shekaru na saura nawa kenan tun da kai ka san shekarun mutane eh ka ga mun shekara nawa yake mun din ƙara shi sai mala'ikan ya nuna masa biyar haka to imam sai bar imam ya ce to ai da sauran magana mafarkin nan bai cika ba biyar din nan ba sani ba shekara biyar ne a'a ko wata biyar ne a'a ko sati biyar ne a'a ko kwana biyar ne ko awa biyar ne ban gane ne biyar din nan ne kirki ba sai ya tafi wurin ibn sirin muhammad ibn sirin babban malami ne fassara farki yace ni ba ga farkin da nayi sai yace masa ibn sirin yace ai ka zama farki sabarin tunanin ka yace ai ashara ilaika shi wannan mala'ikan mutuwa ya maka nuni ne da gaibu guda biyar da ba wanda ya san su sai Allah subhanahu wataala su ne wa'annan guda biyar inna Allah indahu ilmu sa'a sanin exactly lokacin da za a yi tashin alkiyama yana wurin Allah Allah shi ya sani wa yunzilu al-ghayb sanin ruwan sama ya zai ruwan saman ya sauka da ya zai sauka kwaya nawa zai sauka Allah ne ya sani dan kwanan da nake karantawa Ibn Qayyim al-Jawziyya yake cewa wata hikima ta Allah kar ka dauka ruwan saman nan wato wani kunzumi ne haka a tare yake zuwa a kwaya kwaya yake zuwa kwayar da Allah ya sa ta yi take fat wurin sauka wata wacce take bayan ta ba ta ta riga ta isowa dole sai isan ta sauko wannan ta zo dan kaga yayi na Allah wai nazilul ghaib sannan na uku ya alamu ma fil arham Allah shi ne ya san abin da yake cikin mahaifa mace tana da ciki me a cikin cikin nan nata me za ta haifa ya abin yake Allah ne ya sani wa ma tadri nafsun ma za ta tsibu gada babu wata rai da ta san me za ta yi gobe wai ba juma'a ba za ka yi ta dalil amma ba dole ne duk dalilin da kai ya zama yayi bai dukkan mun nan ba wanda ya san me zai yi gobe amma dai za mu iya salon ana yi salon iya da da ban je kuri ma da wannan je zan ci ban yi kaza ba zan je kasuwa zan je kaza na ma kare zan nemo zan yi wanke duk za ka yi salon amma ba ka sani ba zai yi ko zai sannan zai hudu biyar wa ma ta jadi nafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai da ta san a ina za ta mutu ka ka ga ba ina ci labarar kuwa haka ne cikin ɗaya daga cikin family na gidan nan ko kaga ita an haife ta nan Najeriya ta rayu nan Najeriya amma Allah ya sa kasar ta yana Egypt sai da tunji ta amma kaga ikon Allah can ta je ta mutu kuma aka bane ta da wani abin mamakin kuma wani sai sai ya mutu a can kuma sai a dauko shi a daure shi na mutuwar tana can amma kasar tana nan to kai kuma sai ni nafsu bi ayyi awdin zawo inna Allah alimul khabir Allah masani ne mai kiyayewa da ilimi to aka wannan gaba malamai sai ta karin bayani suka ce to Allah da yana dan tsakurawa wasu daga cikin bayansa suna dan sanin wani abu kadan amma fa abin da suka sanin kadan ne idan aka kutanta shi da sanin Allah subhanahu wataala sani tashin alkiyama Allah sallallahu alaihi wasallama ya san abubuwa kan tashin alkiyama saboda an tambaye shi amma da ke dama abu ne da Allah ke da hakkin ya faɗi lokacin manzo Allah ne zai faɗi lokacin ba malaika jibril ya tambaye shi a yadda manzo Allah ya faɗa ba cewa bai sani a ya sani amma akwai abin da Allah bai ba shi daman ya faɗi abin da ya sani a kai ba da ka sai mai da kansa kamar bai sani man mas'ulu anha bi alam min as-sa'il shi to amma akhbirni an amarati ba ni labarin alamomin ta manzo Allah sai faɗi alamomin kaga ya san alamomin ta cikin alkiyama sannan ko yanzilul ghaib magana ruwan sama ana samun masu masu ilimin taurari da masu ilimin geography waɗanda za su rika hasashe za ka ji an ce yau gari kaza zafin ranar su kaza a za a iya samun hadiri ƙarfin gudun iskan su kaza ta fi kaɗawa ta dama ko ta fi kaɗawa ta hagu duka za su faɗa amma fa abin da suka faɗa din garan ne yanzu wannan mai dan binciken geography ya yi sai ba ga da bayan da ya ba bai sani ba ya faɗi ya isa ya faɗi cewa idan wannan bayan ya sauka na ruwan iya amfani da zai sani ba amma shi Allah ya sani ya san iya inda ruwan zai sauka ya san iya abin adadin abin da zai sauka ya san iya amfanin da wannan ruwan zai yi ya san kuma iya in akwai ma abin da ba amfani ba da ruwan zai yi Allah subhanahu wa ta'ala ya san sannan wa ya'lamu ma fil arham Allah shi yasa abin da yake cikin mahaifa amma likitoci suna tsakainin ko zai ce ba ya tsakainin ma ya zama haka an ce matar sa da ɗan namiji ne da shi imana ɗan namiji za a haifa kuma bai ji sai a gida namiji lallai likita ya gano wani abu amma fa bayan Allah subhanahu wata'ala ya gama aikin sa shi Allah ya san na namiji ne tun daga digon da za a diga amma shi likita daidai lokacin da abin yake digo zai ce ciki ne amma bai san bai kai girman da zai iya gane cewa abin ɗa namiji ne ko ɗa ya mace bane haka ne ba sai ba na tunani tun yana festive ɗinsa na digon maniyi likita zai iya gano a ta hanyar su kayan cewa wannan ɗa namiji ne ko ya mace ba zai gane ba sai dai idan an ɗauki wasu matakai Allah ya gama aikinsa to a nan zai gane to a bari ma ya gane ya za a yi gane ko na na gane na fahimta ya kula da ni ina fata ne amma dai duk dai lokacin da za su dauko shi ruwan mai miji da na matan ba san me za a yi da ba ga irin da subhanallah to dai duk yadda barin da za su yi zai zama nasu kaɗan ne eh a bari sun samu sun gano ɗa namiji ne za a yi ba za a yi shi suna da ilimin za a yi shi ai ga sun ganshi amma yi ba ko Allah yana da dama daidai lokacin da za a yi sai mala'ikan mutuwa ya mutu shi mutu har ce da ina da bara a ce ba su kwami ba ke da a'a idan ya zo shekara nawa zai yi wa zai zama sarki ne gwamna ne ciyaman ne malami ne jami'i ne wannan ta'adda ne duk ba sani ba a san gida wanda suka sani akan ba ka dan ne haka wa ma tajri nafsun ma za ta tsibu gada are ba san me za ta yi gobe ba za ta yi ta tsarawa dai zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza amma ba dole ne sannan wa ma tajri nafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai da za ta san cewa a wani kasa za ta yi za ta mutu kullum malamai suna ba mu kisan nan ta mutumin nan na annabi Sulaiman ko eh mafi yanzu akan wannan gaba daga musamman sai ya kawo wannan kisa ta mutanen annabi ta mutumin annabi Suleiman wani mutum ya rabu annabi Suleiman suna hira an sa annabi Suleiman ya rayu wannan dai yankin gabar ta tafiya Palestine da nan dai Sham ya waye nan wurin ya rayu sai ga malaika mutuwa ya kawo annabi Suleiman da ziyara suna hira suna hira sai a sai malaika mutuwa ya kalli annabi Sulaiman sai kura wannan mutumin jiro kenan sai sai malaika mutuwa ya ce sai annabi mutuwa ya ce tambaya annabi Sulaiman kai wannan wani irin bakon ka ne kana baki da yawa amma ban taba ganin bakon da ya matsa min da kallo irin wanda bakon da ka ya matsa mu ke ba ka ko ta kallo da yana ta kallo da sai ce ai ko malaika mutuwa wai ina wani malaika mutuwa ce yi kai yadda ga yake kallon na anya zai bani amma yanzu ka sa ƙasa ta kai ni India da shi kenan ma'ana ka sa aljanu su kai ni India kenan sai ya nan jilwa ya kira da aljani ya daga shi kawai sai da shi India a sai wai shi mala'ikan mutuwa kallon sa da yake yana zakewa Allah ya ce zai dauki ransa India ne kuma sai ya zo ga shi a nan wurin Annabi Sulaiman to ya za a yi amma shi ba aikin sa bane tunda an ta inda zai dauke shi zai dauki ransa nan ba ko da ya ganci nan dole sai ya nisa da haka shi ne gama gaisa da annabi Suleiman ga kun lokacin ya isa ya kare bari isa inda ya jira shi da haka yana isa inda kuma an je shi kuma yana kai yana kai inda shi ke da dauki rayuwar da ka gane rai ba ta sake da Allah zai dauki rayuwar ta ba Allah ka sa a dauki rayuwar Madinan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah kamar wannan dalili Allah ya faɗa ya ce duk wanda ya da yake da sararin da zai mutu a Madina to yaje ya mutu a ta saboda duk wanda ya mutu a Madina zan masa shi da mutumin kirki ne to Allah ka sa rayuwar ƙarshen rayuwar mu ya zama a madinan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka wannan kenan wa ma tazi na kun jaya bin tamo inna Allah alimun kabir Allah masani ne mai kewayewa da sani shehu yake cewa anna mafatihal ghaibi la ya'lamuha illa hu lalle mabukan gaibi ba wanda ya fahimci Allah subhanahu wa ta'ala kuma ainihin gashi na alqur'ani din ya ga ya mana wa'annan ainihin mabukan gaibi guda biyar shi Allah wa ya'lamu ma fil barri wal bahr shi ne wanda ya san abin da yake cikin kan tudu wal bahri da abin da yake cikin ainihin tekuna alqura al anhar ma'ana alqura alqura allati al anhar ana birane da suke kan ainihin tekuna duk ma abin da yake cikin teku kai wa ma tasqutu min warqatin babu wani ganye da zai sauko illa ya'lamu fa shi Allah ya san da saukan ganyen wannan bishiya din wala habatin babu wata ƙwaya ta ƙasa ko ta ko ta haƙi fi zulumatin ardi a cikin dukkan ƙasa fati Allah ya sani illa ya lamuha dole ta kaddara illa ya lamuha fati Allah ya sani wala radibin ba wani danyen itace ko danyen ganye wala yadifin ko bushishi illa fi kitabin mubin fati yana cikin littafi mai bayani wallahu al-mahfuz shine lahu al-mahfuz Allah ya san da abun ya san inda yake ya san komai da komai akan abun سبحانه وتعالى نعم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون Allah subhanahu wataala ya sake mai dauka furen nan martani don su san waye ne Allah dan yana daga cikin abin da suke jayayya shine ya hana su imani wai idan an mutu ba za a dawo ba kawai idan mutum ya mutu shikenan labari ya gare an gama an wuce wurin Allah sai ya ce ai ba haka bane ni zan dawo da ku kuma dan in nuna muku zan dawo da kuma bari ku ji wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl Allah shine wanda yake daukar rayuwar ku da daddare yakbidu arwahakum inda nawm Allah yake daukar rayukan ku yayin bacci wa ya law ma jarahtum bin nahar Allah ya san katobara da ayyukan da kuka yi da rana sun mai wasu kumfi sannan sai Allah ya sake farkar da ku ya tasar da ku a cikin wannan baccin naku fin nahari da rana bi rajja arwahikum ya dawo muku da rayukanku yubda ajalun musamma domin ku ainihin gudanar da wani lokaci abin ambatawa ko ajalul hayati shine ajali na rayuwa shekara 100 50 60 70 40 nawa Allah ya yanka maka zaka zo ka yi shi Allah ya ce don ku gudanar da wannan ainihin rayuwa din summa ilayhi marji'ukum sannan kuma da Allah ya yi muku marku take summa yunabbiukum bima kuntum ta'malu sannan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuke aikatawa ku jazikum bihi Allah subhanahu wataala ya ainihin yi muku sakamako da shi haka Allah subhanahu wataala dan ya nuna mana cewa lalle zai yi da mu bayan mun mutu yana ga kafirai cewa ai kullum ma yana kashe ku kuma ya sake tayar da ku kuma ku ci gaba da rayuwa har sai kun gama iya da din shekarun da na yanka muku a nan duniya Allah ya tawaffa a san wani wuri Allah ya ce Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى Allah yake cewa ai ni ne nake daukar rayukan ku yayin baccin ku dan kun yi bacci to tamkar kun mutu ba ku san me yazo ba ba ku san me ya tafi ba Allah yake to da hikima ta da komai na kuma sai ya sake dawo muku da rayukan ku a har ku gama ainihin adadin shekarun da za ku yi a nan duniya Allah subhanahu wataala yake muku sakamako da ayyukan kuma da kuke musa cewa idan an mutu ba za a taso ba ai Allahu alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh Allah madaukakin sarki da ya farar da halitta kuma shi ne zai dawo da ita ai dawo da ita ma ya fi farar da ita sauki saboda farar da ita ba tare da sample ba in akwai abu ne abu ne wahala ma to da shi ne abu ne wahala ne amma Allah ya farar da ku sannan kuma ku ce ba zai iya dawo da ku ba a wannan ba ku kyautata ku ba ko wal qahir وهو القاهر فوق عباده مم.
ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أهلكم الموت مم.
حتى إذا جاء أهلكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce huwa al-qahir fawqa ibadi Allah shine marinjayi madaukaki fawqa ibadihi bil mishin bayin ay qahiruhum ya rinjaye wa yursilu alaykum hafaza kuma Allah yana aiko muku masu tsaro masu gadi akwai irin wannan aya mun karanta ta a can baya malamai suna ba da fa'idar ta maganin mayu ne da dukkan makiya da ainihin dukkan wani wanda yake tunanin ya fita to in ka matsa da karanta wannan ayar Allah zai maka maganin ya musamman ita wannan din ma Eh, wa huwa al-qahir fawqa ibadi wa yursilu alaykum hafaza daidai wannan wuri Eh, Allah ya dirbishi kowa to wannan Allah zai turo malaiku su ta gadin shi. ko dan mai ne ya saka ga zai matsa maka To in kai ka matsa da karanta wannan ayar Allah subhanahu wataala zai maka maganin Eh, wa huwa al-qahir fawqa ibadi wa yursilu alaykum hafaza in yana ji ya fi karfin ka ne zai lamushe ka shi kuma Allah ya fi karfin sa sannan Allah subhanahu wataala ya zai ma aiko mala'iku su ci gaba da gadin ka ba wai dan da zai iya yi ka ba Allah zai aiko mala'iku kamar da ya fada anan kuma wa yursulu alaikum hafazatan Allah yake yana aiko da mala'iku tuhsa amalukum wadanda suke kirdige ayyukan ana riki buraki kenan wadanda suke rubuta kyawawanku da munanan hatta idza jaa ahadukumul maut har sai lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayan ku wato asbabu sabon mutuwa Allah ya ce tawaffatu rusuluna sai ainihin yan aikan mu wato mala'ikan mutuwa kenan da jama'arsa sai su dauki rayuwarsa su kashe shi wa hum la yufarridun kai ba sa suka ci ba sa ta gaitawa ba sa daga kafa la yasdimu da sa'atin wa la la yasakiru da sa'atin wa la yasdimu ba sa jinkirtawa ba sa gabatarwa da haka la yasdimu fi ma imru nabi ba sa ta gaita cikin umurnin su take da an ce kwanan ka ya kare to shikenan da za su dauka to ya ake a gane fana ya kare shehu yace Allah tabaaraka wa ta'ala kala kal kal kabila wa sama shi Allah da mai da yake ya halitta halittu ne kai tsaye ba tare da wasiba ba wal khalqa ittakabu wasa'ila bainahum amma su halitta sai suka rika sa wato wasiba tsakanin su da junan su ba zan samu kaza ba sai na bi ta hannun wani sai na bi ta hannun wani shikenan Allah subhanahu wa ta'ala sai musu hukunci da haka shi ma sai rika aiko malaiku ya sa wasu da tsakaninsa da bayansa idan za a yi halittar sai a turo malaika yi idan za a kashe ma sai Allah ya turo malaika ya kashe amma Allah subhanahu wataala wato shine ainihin a mai daukar rayuka din amma yakan turo malaiku su ainihin zama sanadi su zama sune za su yi wannan aiki din haka an sa- mun sanya kuma wasu da ne tsakanin mu da ainihin Allah shi yasa Allah yake sanya wasu da tsakanin sa da mu subhanahu wataala ya sa malaika fawqa da malakan yajibu arwahum Allah ya wakilta malaika wanda yake daukar rayuka Ah, huwa kama khalaqahum awwalan bila wasila bila kana qadiran an yatawaffahum bi nafsihi bila wasila yadda halitti halittu ba tare da wasila ba kai tsaye ya halitti annabi adam lima khalaqtu bi yadayya kai tsaye yana da dama kuma ya dauki rayuwa ba tare da wasila ba walakin istakadul wasila tajudiya ja ja jazahum على ذلك فاتخذ واسطة عند موته yace wa min ibadillahi almuqarrabin yana daga cikin bayan Allah masu girma ja'alana Allah wa iyyakum minhum Allah ya sanya ku da mu duka suna cikin su yace man yatawalla qabda qabda ruhihi bila wasitati almaliki da malaki takriman lahu ko wanda Allah yake daukar rayuwar ta kai tsaye ba tare da wasitan malaika din ba duk wanda ya zama haka to Allah ya girmama shi kenan al-insanu ajaluhu maktubun shi da adam ajalinsa a rubuce ki wa malakul maut huwa al makkaru ala qabdil arwah al bashar shi ko malaikan mutuwa shi aka wakilta ya dauki rayukan jin adam daiman diwanul ladhi fi asmaul bashar bayna yadayhi tunda Allah ya daura masa ya dauki rayukan jin adam kullun diwani na sunayen jin adam gaba daya yana gaban sa yanzuru ila ismi kulli ahadin yana duba sunan kowa fa idza marida shakku idan mutum ya kwanta rashin lafiya nazara ila sirri sai malaika mutuwa ne ka sunan wa kad sabara zai ga ya yi kura kura haka sai kura ke yasa idan mutum an taɓa lafiyar ta ga kai wani ba an taɓa fayil ɗinsa ma'ana ba iya nan duniya kaɗai abin ya taɓa har can da haka sai a ga sunansa ya yi kura wai zan maha tamaman idan aka ga ƙuran tana ta ƙaruwa har ma sunan ya shafe gaba ɗaya to mala'ika zai gane alima anna ajalahu in qada zai gane wannan ajalinsa ya ƙare kuma wai zan maha wa baqiya mahallu katbihi bayadan idan aka shafe daidai sunan nan da ya kura sai kuma ya ga farin fenti aka sa a wurin to zai gane cewa alima anna hada ladhi inqada ajaluhu mu'min sai ya gane mala'ikan sai ya gane ta lalle wannan wanda ajalin nan nasa ya kare mu'mini da kai ta ce daukar ran mu'mini daban ne da yadda ake daukar ran kafirai Allah ya ga mana da ake daukar ran mu'minai a innal ladina qalu ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Allah ya ce yadda ake daukar mu'minai Allah zai sa mala'ikun su zo abinda za su fara yi wa wannan mu'mini shine albishir Allah ta kafu wa la tahzan kar ka ji tsoron inda za ka je dan baka taba zuwa ba sannan kuma kar ka ji bakin cikin abin da za ka bari wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun muna maka albishir ko muna muku albishir da aljanna nan da Allah subhanahu wata'ala yake muku alƙawari nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu majibintan ku ne masoyan ku ne a rayuwar duniya da kuma ainihin rayuwar lafiya kuma ku sani wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un wallahi wannan aljanna in kuka je duk abin da ranku yake so kuna da shi kai duk abin da ma kuka ji kuke sha'awa kuka kira kuka ci a kawo muku shi Allah subhanahu wataala sai za a kawo muku shi nuzulan min ghafurir rahim Allah ta kai ai wani babban masauki ne daga Allah ne rahama ne kin wannan shi ne yadda ake da dauki ran ba tare da ya sha wahala ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi addu'a a daidai lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo daukar ransa annabi ke ga mala'ikan mutuwa kai inna lil mauti la sakarat wannan mutuwa tana da ma'ara ma'ana tana da magani daka in dai haka magajin mutuwa yake mala'ikan mutuwa wato a ɗaukewa dukkan al'umma ta muminai magajin mutuwa ni ya zuwa dora mun ni sha magani sallallahu alaihi wasallam annabi dan gata shi ya dauko duk wahalar asura mu kuma a dauke ma sallallahu alaihi wasallam hakan kuma shi ya karbi magajin mu kuma aka ce to abin zai zo da sauki imamu bayjuri yana cewa yadda ake kiran ran mumini kamar gashi ne ya fada kulli irin kullin nan da ake yi na tuya ko kullin nan wati shike nan sai a dan sa ya za a cire da Allah kullin zai ji wani abu zai je kamar an kare shi irin yadda suke tsikar da tokali za su fashi haka ga ai zai ji gobi ba eh a hankali za a hankali a hankali ba so ko dan alamar inda ya zama ta dauko abun ma a gama ya karba haka amma kafirai shehu yake cewa idan mutum ya rashin lafiya kuma aka ga kura-kura shi karshe aka ga an sha kan sunansa aka ga an shafe sunansa amma inda aka sharon sai aka ga ya zama bakin fenti to mala'ikan mutum zai gane ta lalle wannan wanda ajalin sai kare kafiri da ka kuma kafirai walau tara'idu zalimun fi gamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal khuld annabi ya ce ka Allah ya ce ka ya rasulullah wallahi da da za ka gani abu bakin gani kafirai da suna cikin magajin mutuwa a yayin da mala'iku suka miƙa hannayen suna cewa afriju anfusakum ku ciro rayukan naku da kanku ku ba mu kuma albishirin da zamu muku al-yawma tujzauna azabal hun yau za a yi muku sakamako da azabar walakanci yau za ku ga walakanci subhanallah to haka lamarin Allah yake Allah subhanahu wataala hada hada kafir um jalasa nabi sallallahu alaihi wasallam yawman sarana manzo Allah yana zaune kuma rabbihi malakul maut sai malaika mutuwa ya zo wuce qala lahu sai manzo Allah yake ce sai sai qala lahu sai manzo Allah yake masa hmm qala lahu sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah amarani bi qabdi ruhi fulani Allah ya umurce ni in je in ɗauki ran wani qala lahu an-nabi sai manzo Allah ya ce masa irfid bihi fa huwa mu'min ka dauki ran nasa da Allah a hankali a masa sassauci don mumini qala lahu dim nafsan ya rasulullah kwantar da hankalinka wallahi ba komai fa inni arfaqu bi wallahi zan yi zan ainihin kai matuƙa bi tibatil murbalaga zan kai matuƙa wurin sassauta masa wannan daukar rai hada ma'ana qauluhu shi yace wannan shine ma'ana fadin Allah madaukakin sarki su kafirai za za da dauran su Allah yana cewa wan naziati gharqan wan nashibati nashban ana su kafirai da za a dauki rayukan su wan naziati gharqan masu kirare ne da ƙarfi amma na mu'mine kuma wan nashibati nashban za a daura hankali sai zama duk labarin wahalar mutum ma kai dama a nan wurin karatu kake jin sai ka mutum aiki wani abu an ce kaza kaza kaza kaza an ce kaza kaza kaza kaza eh wa kullan mata malakul mauti lahu kala shi malaika mutum yana da yana da wakilai ala qabdil arwah akan ainihin daukar rayuka wallahu tabaraka wa ta'ala hakikatan huwa al-qabil lil arwah amma fa hakika Allah yake daukar rayukan mutane kamar yadda Allah yake faɗa cewa mala'ikan na yi amma shi ma yana yi kul ya tawaffaku malakul maut alladhi wukila bihi Allah yake mala'ika Azrail mala'ika mutuwa shi da yake daukan ai rayuka da mun shi Allah ya tsita da shi anan kuma mun ji Allah yake tawaffaku rusuluna sai an aika mu da dauki rayuwar rayuwarsa amma a wani wurin sai muka ji Allah yana cewa Allah ya tawaffal anfusa Allah shi yake daukar rayuka sai al-qabidu haqiqatan huwa Allah ya daukar rayuka na hakika shi ne Allah sannan wai wakilul maliku sai ya wakilta malaika almalaku idza almalaku idza umira bi qabdi ruhi abdin tasbiduha Allah idan ya umurci malaika ya dauran bawa yana dauka wa abdul lam yumar bi qabdi ruhi huwa ajizun an ta'rid lahu don ka gari Allah ke daukar ran ba malaika ba ko malaika mutuwa ya gama da kai Allah bai ce dauran ka bai dauran ka da haka shi yasa za ka ga wani kamar ma mutuwa ta manta da shi yana ta riban shekaru yana ta riban shekaru to Allah ya dauki rayuwarsa da haka Allah bai karbe shi ba tunda Allah bai karbe shi ba dole ne ta rayuwarsa a duniya walabdu wakkala Allah ta'ala alaihi malaika yahsunahu sannan kuma nan da Allah ya ce wa yusulu alaikum hafaza Allah yana aiko muku masu gadi ana shi bawa Allah ya wakilta wasu mala'iku wato guda biyu tare da shi kamar da muka ji a cikin suratul qaf ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وكما اذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد Allah yana cewa hannun daman ka da hannun hagun ka akwai mala'ika mala'iku guda biyu mala'ikan dama da mala'ikan hagu shine mala'ika rakibu da mala'ika atidu dukan su kiraman katibi ne alamu da masu alimi manya ne masu rubutu sun san dukkan abin da kuke aikatawa suna ainihin rubuta dukkan abin da dan adam ya ainihin aikata kuma wanda da kan gata da suke yi malaika raqibu wanda yake hannun dama shine babba a idan kai kai zunubi sai ya hana na hagu rubuta ya jira sai an yi awa bakwai wannan riwaya ce awa shida amma kai riwaya awa bakwai mutum bai ci astaghfirullah ya tuba ba ya ce to a rubuta daya sannan idan kuma niyya kawai kai za ka yi mummunan abu sannan kuma Allah subhanahu wataala bai zai ba da dama ma a rubuta ba ana nan mala'ikan da zai bada dama a rubuta ba anan idan kikkiawan aiki ne kuma kai niyya zaka yi to nan kuma take kana niyyan Allah subhanahu wataala zai umurci wannan mala'ika na hannun damanka sai ya yi rubuta ba to anan ne imamu zan Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana yana cewa kai kaito kaito wanda ainihin wato ɗayan satirin jayi goma in kai kikkiawa ɗaya Allah zai bada lada goma in kai mummuna ɗaya akai awa bakwai baka to ba za rubuta ma mummuna daya amma kana ta mummunan nan baka tuba kana ta mummunan nan baka tuba har wannan mummunan zo su rinjaye kyawun kan nan kai annabi ya asara ta ta kai gare ka eh wato rashin rabo ya kai Allah ya kiyaye Allah ya ji sun maruddu ila Allah maulahumul haq hum la yafidun ba ta ainihin sakaci sun maruddu ila Allah maulahumul haq sannan sai ainihin mai da su wurin majalisin su shine Allah subhanahu wataala ana domin ya musu hisabi ya musu sakamako da ayyukansu ala lawhukum Allah yace ala ku saurara lawhukum dukkan hukunci da hukunci yana wurin Allah ne وهو أسرع الحاسبين شوف الله وي شيء ما في ثوري ما في زاني يحاسب الخلق كلهم في قدر نفس نهاري الله زي عينين wato yi wa mutane misali gaba ɗaya ne a gwargwadon rabin yini eh min ayyamin duniya fa na duniya ba ba ma irin na lahira ba li hadisin li hadis li hadisin bidalika saboda hadisin da yazo akan haka ila ali ibn kasir ali ibn kaifa yuhasibu Allahu al-kalam an tambaye ni na ali to yaya Allah yake ainihin zai wa bayi misali a wurin Allah ya ce inna Allah sari'ul hisab Allah ne saurin hisabi ne kuma mun taji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana da zai hisabi ba iya tsakanin mutane kare ba har tsakanin dabbobi saboda wata rana ana zaune sai da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ga ha ana zaune da sabai sai ya ga wata wata akuya tana tunkurin wata tinkiya annabi ce za ta bai kun ga wannan akwai da suke tunkurin tinkiyar nan saboda ta gabata da kaho to ita ma ranar tashin kiyama Allah zai sa mata kaho karama sannan dukan su daga nan sai Allah subhanahu wataala ya ce kunu turaba to amma duk wannan aiki tun da aiki ne na Allah Allah zai yi shi ne a rabin yini kuma irin rabin yini na nan ba irin rabin yini na lahira ba shine shekara ɗari biyar haka Allah subhanahu wataala zai hukunci tsakanin bayi Allah ya rasa da mu Allah mana albarka insha Allah ta'ala za mu tsaya nan a sai kuma gobe da Allah kai sannan alhamdulillah ya tashi Allah Allah an sa mana lafiyar